إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine turmi na uku kenan cikin jiran ge waɗannan darussa masu taken wato ka'idojin tafsiri wanda muke sa wannan daura karo na farko daga garin Hunkuyi a cikin karamar hukumar Kudan tun jihar Kaduna. Allah bangiji ya sa mu dace. Idan ba manta ba kafin mu tafi a hutu da muka yi na break da sallah mun fara tattauna masail da malai yake kawo mana akan batu akan ainihin wato yadda malaman tafsiri suke bayani akan ka'idojin tafsiri a cikin littattafansu da kuma muhimmancin ka san amfanin kowane irin littafin tafsiri kowane ka san meye abin da za ka ci moriyarsa wannan zai waffara maka lokaci har ma da kuɗaɗe za mu tashi daga shafi na goma na wannan makala a inda ma da yake cewa wa min al-amsalati ala tilkal manahiji ma satarahu al-hafiz ibn jazzi fi muqaddimati tafsirihi min dhikr al-manhaj alladhi salakahu sifruhu akwai malam muhammad ibn ahmad ibn jazzi al-kalbi abul qasim a tafsirinsa shi ya bayyana da kansa ya bayyana manhajin da ya bi tafarkin da ya shiga a cikin littafinsa fi ma'anar da zikirhi lil fawaid al arba'at allati zakara ya bato su fa'idoji yace al fa'idatu rabi'a fa'ida ta hudu tahqiqu aqwalil mufassirin malam yace zan tsaya in tantance maganganun malaman tafsiri yanzu wannan malamin da kanshi ne yake bayanin manhajin shi sai mu saurara mu je misalin yace zan tantance maganganun malaman tafsiri as-saqim minha was-sahih sadan da cewa ne mai rauni ko ne mai inganci wa tamyiz ar-rajih min al-marjuh zan tantance kuma wanda shi aka karkata zuwa gare shi daga wanda yake an karkata ba zuwa gare shi ba fa zalika anna aqwalan nasi ala maratib ce saboda su maganganun malamai suna da mataki daban-daban famin hasahihul ladhi yu'awwalu alayhi akwai maganar malami wanda magana ce ingantacciya a bar dogara za a dogara da ita famin al-batil alladhi la yultafatu ilayhi akwai kuma magana take magana ce ta barna ba a dogara da ita wa minha ma yahtamilu sihhata wal fasad ko maganar malami da zaka dauko tsakatsaki ce tana iya zama mai kyau tana iya zama kuma kuskure yace a thumma inna hadha al-ihtimal sannan yuwar zaman ta daidai ko kuskure kada ya kuna mutasawiyan zai iya zama 50-50 daidan da kuskure 50-50 ko kada ya kuna muta'aw mutafawitan ko zama akwai zarceceniya ta fi kama da kuskure ko ta fi kama da daidai wal tafawut kada ya kuna qalilan aw kaseeran wannan zarceceniya kuma tana iya zama da yawa tana iya zama kuma kadan ومنها وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة دو أنن مغانا من إنجنشي مغانا مر إنجنشي وتكي لو كان ديدي كو إنجنشي ko kuskure wacce kuma abin da ke cikin na kuskure yayi yawa wanda abin da ke cikin na daidai yayi yawa kaga kalolin magana daban-daban yace to kowace akwai irin lafazin da in nayi amfani da shi ita nake nufi yace ta'arifu turafu biha kullu martaba za a gane abin da nake nufi wa kullu qaulin fa adnaha mafi kusan zance da zan fada shine ma usarihu bihi bi annahu khata'un aw batil akwai da zan fito kararin ce wannan magana kuskure ce ko barna ce kuma ma aqulu fi innahu da'if wanda bai kai wannan zama kuskure ba sai ka tana ce magana ce mai rauni aw ba'id ko magana ce mai manisanciya kuma ma aqulu ko kuma ka jira ce inna ghayrahu arjahu aw aqwa aw azhab wato wanda yake na ya tamil abin nan kenan abin guda biyu ko ya tamil sawab aw khata to a cikin shi kaje ce inna ghayrahu arjahu ko ghayrahu aqwa ko ghayrahu ashhab kuma ma uqaddimu ghayrahu alayhi ko kuma fara fadan wata magana sannan in kawo daya ne matsala isharar bi tarjihil mutaqaddim ina nufin wanda na fara kawowa ita ce tafi inganci aw bil qawli fihi qila kaza ko kuma nazo faɗan magana sai na fara ta da qila an ce to ishari ne akan yana ganin rauninta kaga yanzu wannan in baka sani ba za ka kanta ba za ka gane me yake ne ba yace a yace qasdan lil khuruj min uhdati zan faɗa haka ne dan ya zama alhaki baya kaina wa amma idza sarahtu bismil qa'il al qawli in ko kaji na ce qala fulanun na faɗi sunan mutumin fa inni af'alu zalika li ahli amri ina haka ne saboda abubuwa ɗayan biyu in ma lil khuruj min uhdati ko dan dai in tabbatar ga wanda ya faɗa ba a kaina magana take ba wa in ma lil nusratihi ko kuma saboda ina so in yi ƙara wa magana ƙarfi ina ganin ƙarfinta idan kana qa'iluhu min man yuqtadari idan malamin zai faɗe ta wani abun koyi ne in nazo zan faɗa sai na faɗi sunan shi saboda mutane su ji nauyin magana zan ce misali qala ibn taymiya qala ibn hajar qala al-qurtubi saboda malami ne mai nauyi a fannin ilimi da zaran an ci cewa magana shi ta mutane za su saki jiki da ita kuma gani yace ala anni lastu an unsibu aqwala ila ashabi illa qalila yace amma fa ba koyaushe ne nake danganta maganganu zuwa ga wanda suka yi su ba wa zalika li qillati sihhati isnadiha saboda wasu maganganun isnadin su bai da inganci zuwa ga mutanen ilaihi aw li ikhtilafin naqilin fi nisbati ilaihi ko kuma saboda akwai sabani wajen wa aka danganta wa magana وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتدي in ku kaji na faɗin magana ba tare da na danganta ta ga kowa ba na ce kaza shi ne fassarar kaza ban ce wane ya ce ko an ce wane ya ce ba ce to ishara ce akan cewa wannan magana ko ba tawa bace to na yarda da ita na goyi bayanta ba in kana min tilqa'i nafsi shin magana ta ce au min makhtarahu mimma aktaru min kalamin gani ko kuma ya zama wani ko zance na ne ko na wani wa idza kana al-qawl fi ghayati as-suqut wal butlan lam adhkuruhu tanzihan lil kitab kuma ga da kwata kwata ba zan kawo su altafi na ba saboda ba zan ne san kai matuƙa wajen zama barna da faduwa wataƙila ka taɓa jin magana kana tsammanin ka ganta a tafsirin shi a daidai wannan wajen don ba ganta ba alamar cewa kwata kwata bai san wannan magana وربما ذكرته تحذيرا منه كما ina ya fada fa dan in ja kunne in ce kaza fa ba kaza da aka fada ba daidai bane wa hadha alladhi min at-tarjih wa at-tasheeh mabni ala al-qawaid al-ilmiyya shi to kaga wannan irin manhajin da mala ya kawo manhaji ne wanda yake ya an gina shi akan ka'idojin ilimi aw ma taqtadi wa hadha alladhi min at-tarjih mabni ala al-qawaid al-ilmiyya wannan tarjihin da za a yi za a gina shi bisa ƙa'idar ilimi au ma taqdiyin lokacin arabiyya ko abin da harshen larabci ya nuna wa sanadkuru ba'da hadha baban min mujibat at-tarjih min al-aqwal insha Allah shi za mu ci wannan nan gaba wa sammaytuhu kitaba at-tafhim lim at-tanzil qaddamtu fi awwalihi muqaddimatayn hayin dai magana malamin da ake kawo yace na sa mai suna kitabu at-tafhim fi al-ulum at-tanzil kuma na mashi mukaddima guda biyu idahuma fi abwabin nafi'a wa qawaid kulliyya jami'a na kawo kaidoji dunkulallu wal ukhra fi ma kasara dawruhu min al-lughat al-waqi'a wato abinda amfani shi yake ya zama gama gari yake shiga ko ina na daga kalmomin da suke gama gari ya ya fasara su wa ana arzabu lillahi al-azim al-karim an yaj'ala tasnifi تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا نفات الله يبان هذا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وينقذني من النار الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذه عينهم مقدمة الشيء سمال يتو من هذه الكتب المؤلفة في مناهج المفسرين daga cikin littattafai mafiya falala mafiya kyau waɗanda aka rubuta don bayani akan manhajin malaman tafsiri akwai kitabut tafsir wal mufassirun للشيخ محمد ابن حسين الذهبي akwai malam Hussein Zahabi Muhammad Hussein Zahabi da na ambata a dazu littafin shi yana da matukar kima wajen sanin wato abin da ke cikin kowane littafin tafsiri da kaidarsa wa kitabu tafsirul mufassirun bainal ifbati wat ta'wil wanda shi kuma yana magana ne akan malaman tafsiri ta fuskar bayani akan tabbatar da sufin Allah ko ta'wili da Dr. Abdulrahman Al-Maghrawi shi yana da kyau وتفسير الفصل في قلب أفريقيا للدكتور محمد طاهر محمد رزق طرهوري akwai wannan na rizq tarhuri wanda yake magana akan al-mufassirun da tafsirin fasilin fi garba afrika to duk wannan suna da matukar muhimmanci kwarai to sai ce al-mabasu rabi dawr ma'rifati mawatin al-ikhtilaf wal ijma' fi tafsir wa wasl wa silatiha bi nazahi mufassir a cikin aikin ka na fasara al-qur'ani yana da kyau ka san wuraren da malamai suka yi sabanin fasara da wuraren kuma da fassarar ta zama duka iri daya dan wannan zai taimaka maka sosai wajen samun nasara a gurin aikinka na fassara littafin Allah. Amma ikhtilafin mufassirin fa mawjudun mundu ahsar sahabati radiyallahu anhu. Sabanin fassara mala yace akwai shi tun sahabbai suna raye su ma sun sabani. tun annabi ya yi wafati daga wafatinsa an samu fassarori daban-daban zai buga mana misali kamar alƙur tarbasan da abu sai salatu quru din nan shin quru haila ce ko tsarki sabon tana sabani akan wannan wa antum akifuna fil masajid waɗannan masallatai ne za a yi itikafi a cikin sabon suna da sabani akai yana nan da yawa irin waɗannan da anna fahimahum lil umuri takhtalif saboda fahimtar da suke wa abubuwa ta ta bambanta wa zalika tabi'atul bashar dan adam yana a cikin ɗabi'arsa Allah ya yi shi da bambancin fahimta akan komai na rayuwa wanda Allah yake faɗa cewa wala yazallu mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqakum dan adam ba zai bushe ba yana yin sabani da junansa sai wanda Allah ya tausaya mawa su ne kawai za su iya manajin sabanin kuma walidhalika khalaqahum akan haka ma Allah ya ce dan adam Allah ya ce dan adam da bambancin fahimta akan duk abu aka aje shi mutane suna iya rabuwa gida uku game da shi wani ya ce yayi mai a yadda yake haka wani ya ce da dai ma ba haka aka yi shi ba wani kuma dan ba ruwa na shi ko haka akai ko ba haka akai ba duk daya ko menene da za ka zo ka aje wani wani hoto ko wata sutura ko wani abu ka ce tarfin mutane wannan ya maka dan zai ce ya bai kai fa ni wallahi ban san irin wannan wani kuma ce shi duk daya ne ko me ka kalla da shi ku gani babu abin da dan adam za a kawo a ce dukkan dan adam sun ittifaki akan wannan abin to bari su kalle shi da ido daya wannan abu zai mishi kyau wani ya mishi muni wani ya mishi muni wani ya mishi kyau to wannan tasirin na ɗabi'ar ɗan adam yana shiga cikin ilimi lakin da ikhtilafa indahum qalilun jiddan bi nisbati ila man ba'da sai dai su in ka kwatanta da na bayan su to sabanin su bai da yawa kuma bai musu tasiri ba wa za ila qiyamis sa'a wannan kuma haka za a yi tafiya ana ƙarin nisa da zamanin annabta saɓani na ƙaruwa ana ƙara nisa saɓani na ƙaruwa yanzu wanda suka gabace mu ba su kai mu saɓani ba mu kuma na baya mu za su ce mu haka za a yi ta yi za a yi ta yi kuka kalla ko a cikin al'umma haka ake wataƙila idan kuna zaune da irin ƴan uwa wanda kuke ƴaƴan yayi da ƙanni sai ga iyayenku yadda kansu ya haɗu kuna ku bai haɗa ka ba kuma ƴaƴanku to su kuma kansu ba bai haɗe na ku haɗu ana ƙara yawa ne saɓanin na ƙara buduwa yana ƙara buduwa kamar yanzu misali da harkokin siyasa suke kaga ai da yan siyasa ba sa rigimar da irin na yanzu suke akan makamai haka duk zaɓe ne suka ga rigingimin sun ƙaru bambancin siyasa ya ƙaru yawan jam'iyyu ya ƙaru a cikin jam'iyya ɗaya ma ana ana bambanci balantana to wannan tafiya ce ta dan adam wasu irin tilafin yabdu ila mai me yasa sabai sabanin ta yake saboda lemas na ɗaya wujudu rasul sallallahu alaihi wasallam wa ruju'un ilayhi idza wujida bainahum khilaf tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayi shine marja'in su duk abin da aka samu sabani sai su koma ya warware su faqad kana yubayyinuhu lahum hatta la yabqa lahu athar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu wannan sabanin har sai ya zama babu wani saura wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yanhahum an kulli ma yu'addi ila al-ikhtilafi fil qur'an sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai yana yawan hana su yana mutankiya akan su gujewa abin zai ja musu sabani game da al-qur'ani ذوق سعة علم الصحابة الشرعي zurfin ilimin sahabbai ilimin shari'a wa ma'rifatuhum lil lughah al-arabiyya wa asalibiha wa ma'aniha da kuma yadda suka san harshen larabci sani na hakika mimma yassara lahum ma'rifatu kathir min ayati da muqtadal lisan al-arab wanda aka yasa suka samu suka saukin fahimtar abin da yake cikin Qur'ani ma'ana ga manzala sallallahu alaihi wasallam wanda shine marja'in su kuma yana musu tankiya akan cewa sabani game da al-Qur'ani ku ta rigima akai fitina ne sannan sun iya larabci mai kyau kowa na fahimtar larabci da haka abin da ya musu sabani zai kada yanzu muka kalla jama'a me yasa rigima ta yi yawa akai saboda duk ba waɗannan rigima ta yawa akan addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wanda sai warware ce a nasuwa ne shine daidai nasuwa ne da kuskure da annabi yana duk sabanin da aka yi sai a hujjar giya ta Madina je a gabe ko a buga mushi waya ana sai dauka a ce to galin da ake ciki a Najeriya ko a Kano maganar gaskiya da duk sabanin da ya warware to babu wannan babu wanda za a ji uren shi sai kowa ya rike nashi to sannan kuma na biyu akwai karancin ita kanta fahimtar larabci karancin fahimtar larabci inda an fahimci larabci da kyau to sai ka ga an rage sabanin tunda da Hausa ake magana kowa yana ji sai tsowa baki akwai abubuwan da dama da za ka faɗe su da larabci ba wanda zai baka musu saboda ba wanda ya fahimci ka ba da sanayin ba musu kuma na fahimta ba wanda ya fahimci ka ba da sanayin hayya musa ba ya kusan da wanda suka fahimta to tunda har suna da larabci to kaga suna da hankali da ilimin da za su yi mu'amala sabanin cikin nasuwa kenan na gaba ya ce ta'asirul bi'ati allati ashu fiha tasirin inda suka rayu da annahu min al-ma'lumi anna qarnahum khairul quruni ala wajhi al-itlaq zamanin zamanin ne mafi alkhairi mafi albarka wannan sai ya sauƙaƙa musu fitintunu da sabani وقد أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير إلى أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل ابن تيمية يبين cewa ya yi ishara a cikin tafashin ulumul usul tafsir cewa ai sabanin da salaf suke yi kaɗan ne wa khilafun fil ahkami akthara min khilafin fi tafsir sabanin da suka yi akan hukunce hukunci na fiqh ya fi yawa fiye da sabanin da suka yi akan tafsiri saboda waccan tankiyar da annabi musu cewa kar su dinga rigima akan alqur'ani mai girma amma fiqh fa za ka ga akwai sabani da yawa da suke da shi akan abin da shafi tsarki abin da shafi bauta wanda shafi ibadoji azumi sallah saki aure takaba ga sanan da yawa yace a wa galibu ma yasihu anhum min al-khilafi yarju ila ikhtilafi tanawwu la ikhtilafi tabat galibin abin da yake ya inganta daga gare su sabani akan tafsiri zaga sabani ne tanawwu wato wannan yana aka ce kitab tanawwu shine abin da za a yi fiye da guda daya da sai wani ya ga ayi wannan yanzu wani ya ce a ayi wancan ba sabani ne na karo da juna na tabbata ba ya ce wa zalika sinfani iri biyu ne na farko an yi abdira kullu wahid minhum an al murad bi ibaratin ghairi ibarati sahibi ko dai kowa a cikin su ya faɗi abin da yake fahimta amma da yaren da yake faɗa ba yadda dan uwan shi ya faɗa ba tadullu ala ma'anan في مسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المعنى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في السيف في اسم السيف الصار والمحدد اتذاك كتشيوا mutum ne ya faɗi wata kalma ta dullu ala ma'anan fil musamma tana ba da wani ma'ana a cikin abin da aka kira din ghairu musammal akhar amma ba irin wancan sunan ba ma ittihadil ma'ana amma asalin ma'ana ta haɗu bi manzilatil asma'il mutakafi'a kamar yadda wato sunaye da suke iri ɗaya da juna suke zama allati bainal mutaradifa wal mutabayina wanda za su zama sun iri ɗaya da juna amma kuma sun bambanta kama kila fisnis saifi wanda ake ce ma takobi asarin wal muhannad kaga duka za a ce takobi ne amma kuma a keke da keken larabci akwai bambanci an ce as-sayf za mu yi misali wata kila shine generic name din suna ne gama gari amma aka ce yamaniyun ko hindiyun ko sarimun kuma duka shi ma takobi ne amma yana da wani specific siffa wanda ɗayan can bai shi kamar yadda misali in ka ce saniya bijimi dan maraki karsana guzuma duka wannan saniya ce amma kowane suna na da wata siffa da ɗayan bai da shi kowane suna zai ɗaukar sunan saniya generic name amma abin da ake ce ma karsana daban da abin da ake ce ma bujimi daban da abin da ake ce ma dan maraki daban da abin da ake ce ma kaza da kaza to sai wani ya faɗi wannan kalma wani ya faɗi waccan a wurin da za su iya wakiltar jura to wani daga baya sai ya gani ya ga kamar saɓani wannan shine as-sinful awwal na saɓanin nasu sai ga ashe a hakikanin al'amari ba saɓani ba ne wani lokaci za ka kwatanta da abokin saɓaninka har sabani yayi nisa amma sai ka ji daga baya wani ka ce to ai abinda nake nufi kai ma shi kake fada amma kalmomin ku ba iri ɗaya ba kuma kun ja bata amma da wani mai shiga tsakani ya ce to ai abu ɗaya kuke fada kowa dai kawai zancen shi ne bambanta to irin wannan ne abu wasu tsani an yadkura kullum minhum kullum minhum min al-ism al-am ba'da anwa'ihi ala sabil at-tamthil kowa ya bambaci wato wasu siffofi na suna gama garin domin buga misali wa tanbihul mustami'u ala al-mustami' ala al-naw'i la ala sabil al-hadd al-mutabaq mutabiq lil-mahdud fi umumi wa khususi idan ya ambaci wannan siffofin ne dan ya ankar da mai saurare akan abin da yake nufi ba wai dan yana cewa ya kebance shi gaba ɗaya ba mithlu kamar sa'ilun a'jamiyyun sa'ala an musamma لفظ الخبز فأرى ربي فأري ربي فالوقيل هو هذا mutum ne yake tambaya yace wai me ake nufi da al-khubs kuma shi ba balarabe bane sai aka nuna mishi ragib aka ce mishi wannan shine al-khubs idan kaga ragib shine gutsire gutsiran gurasa ba cikakken gurasa agun balarabe in yace ragib daban da abin da yake nufin yace khums amma mu da balarabe ba balarabe ba wannan ya ishe shi bayani ya ishe shi bayani saboda kowane yare yana da alaka da al'adun masu yaran duk sanda wani mutum wanda ba yaren shi bane kake so ka fahimtar da shi to babu laifi kana iya mishi amfani da abin da shi zai fahimta babu wani iskali amma wancan mai asalin yaran in yaji zai ji abin ya bugi kunnen shi yanzu wani balarabe in yaji an ce an bayar da an nuna wani ragi a matsayin khubz sai kamar an yi kuskure amma saboda wannan da aka nuna balarabe bai dauko shi yanzu misali muka dauka yadda harshen ingilishi da ruwan Najeriya an caccanza mishi wasu ka'idoji da wasu ma'anoni dan ya dace da irin local environment din akwai abin da ne dan mai yin turanci mai magana da ingilishi a Najeriya in ya faɗa idan mutumin ingila ya ji sai ya ji wannan ai gwaranci ne ko katobara ce idan duka muna cewa misali he is my blood brother ko blood brother ai muna faɗa ko dan uwana ne na jini kaga mutum ne dan uwa na jini ba zai ga to me kawo me kawo qualifier na blood a cikin maganar brotherhood saboda mu a gurin mu yan uwantaka tana da faɗi zan cewa wani dan uwana ne wani dan uwana ne wani dan uwana ne amma kuma ba hada dan uwantaka jini da su ba ko makwabtaka ko kungiyar addini ko irin siyasar mu ko ma jinsin ji karata ne ko su tayi dan uwana ne zaka kaga mun fada kalmar dan uwa shi ko ba mutum ya ce mutum dan uwan shi kai nafin wanda suka fito ciki ɗaya ne kawai shi ya san shi kawai a wajen dan uwa to da haka kai yanzu dan tunda kana da ƴan uwa da yawa in ka ce wani ɗan uwana ne sai wani ya nemi ka tantance mishi ko irin wannan gama garin ɗan uwan ne ko kuwa na musamman shine sai ka tantance mai da cewa na jini ne ko ka ce a ɗan uwana ne dai a dangi ko a ɗan uwana ne ai makwabtan mu ne haka zaka ji a ce ai ƙani na ne ƙani din nan kuma hala ƙanin wani makwabcin ku ne ko kun yi makaranta ɗaya da yayansa ko wani abokin ku ya auri yarsa kun mun ringa faɗin kalmar mu a wurinmu da ƙani da uba da ɗan uwa da wa duk suna da faɗi a wurinmu in ka je a wanda za ka cewa wani sirikinmu ne ba ma'ana kana da wani aboki da ya aure yarsa kaga a hakikanin al'amari ba sirikinka ba ne amma saboda kara ba za ka ce sirikin abokina ba ne kara ce irin ta mutu to nasara bai da wannan kara to da aka zo da yaran sai aka ta shiga da irin waɗannan al'adun a ciki shi yasa shi in ya ji muna magana da yaran abin da yake fahimta daban da abin da muke ko kuma sai ji wani abin kai anya wannan ba haka bane ba a faɗa haka shi a yaran sa to shi ne irin wannan aka ce ragib aga ragibu ba ba kubzu bane cikakke guntire ne ko gutsire amma za a nuna wanda yake yana so ya san khubz a karo na farko ana iya nuna mishi ragib kamar yadda misali har ila yau akwai muna ta ina saka muku misali a cikin harshe yanzu kaga wani jinsi na na khubz burodi in ka ce yaro je ka siyo min biredi wanda wannan da hausa baka bukatar sai ka ce siyo mini cikakken biredi ko baka tsammanin ya zo da shi an buɗe an gutsira baka tsammanin haka ko za ka kara so ka gan shi cikakke to amma ba a ce mishi cikakken biredi ko yawwa in kuma an gutsira ba a ce mishi biredi sai dai a ce gutsiran biredi to wani yanzu bai san bai san mai biredi da Hausa ba bai san ya ji an ce biredi da Hausa ce wannan ne biredi sai kauna mashi wani gutsiri ce wannan ne biredi to shine irin wannan misalin yanzu kawai ka kwatanta mai ne dan ya gane amma ba wai dan kana nufin kai ma a yaranka wannan biredi ne cikakke ba shine yace ga misali daga alqur'ani misal zalika ma nuqila fi qawlihi thumma awrasna kitaba alladhi istakhayna min ibadina minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika wal fadlu al kabir fi sura fatir wannan aya da Allah yace sannan muka gadin da littafin mu ga waɗanda muka zaba cikin bayu a cikin su akwai wanda yake mai cutar kansa a cikin su akwai wanda yake mai yin aikata alkhairi daidai wa daida ko kuma wanda yake gaggawa aikata alkhairi bi iznillahi Allah yake ba su wannan dama wannan shine falala mafi girma ka aika samu damar musabaqa alkhairi shi fa ma'lumun anna zalima li nafsi to labadun zalimun li nafsi la ya daukan ya tanawalu almudayyi' alwajibat wanda ke wasa da abubuwan da aka daura masa zalimun li nafsi wal muntahiqu lil muharramat da wanda yake afka ma ababan da aka haramta zalimun li nafsi wal muqtasidu shi kuma takaicin nan ya tanawalu fa'il wajibati wa tarikal muharramati wanda yake aikata wajibai kuma yake barin muharramai wasabiqu yadkhulu fihi man sabaqa wanda ya gaggawa fataqarraba bil hasanati ma'al wajibati yana neman kusanci ga Allah ta hanyar aikata kyawawa na wajibi da kuma wanda suke mustahabbai fal muqtasiduna hum ashabul yamin waɗannan al muqtasid da aka ce wa minhum muqtasid sune wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun ثم إن كل منهم يذكر يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول وقت كذا السابقون السابقون سنة شجاع تكين مقتصد كما سنة شجاع تكين سابق بالخيرات don aka ambace shi aka ce as-sabiqu alladhi yusalli fi awwal waqti wal muqtasid alladhi yusalli fi asna'i wal zalimu alladhi yu'akhiru al-'asra ila nisfara a ce in an ce al-sabiq shine mai sallah a farkon lokaci al-muqtadi bai sallah a tsakiyar lokaci al-zalimu nafsi shine mai barin sallah ta la'asar misali har sai rana ta fara yin ja wa yaqulu al-akhar wani kuma sai ce as-sabiqu wa al-muqtasid wa al-zalim qad dhakarahum qad dhakarahum fi akhir surat al-baqara an ambace su a ƙarshen baqara wal khilafu bayna al-mufassirina yansha'u an asbabin kathiratin min ahammiha maye sabanin da ke tsakanin malamai dama abin da yake so ya gama da kenan duk wannan muqaddima sabanin da malamai suke yi a wajen tafsirin aya yana tasowa ne ta hanyar sabubba da yawa daga ciki akwai na farko an ta kuna fil ayati aksar min qira'ati akwai qira'a fiye da daya wajen yin qira'a fiye da daya ayan fa yufassiru kullum minhum al-ayata ala qira'atin makhsusa shi kowa ya fassara ayan gwargwadon wata kira'a misalu ikhtilafu fi ma'ana sukkirat fadin Allah da yake cewa wal fatahna alaihim baban minas sama'i la zallu fihi ya'rujun fa zallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mahrumun haka ne ko mashhurun ko sosul hijr ko Allah ya ce wal fatahna alaihim baban minas sama'i wallahi waɗannan kafirai da za a buɗe musu kofar sama fadhallu fihi arjuna kuma su ci gaba da hawa suna zuwa sama inda aka wasu imani wal laqalu za su ce inna masu kirat abu saruna gaskiya mu ba mu gane ba an mana san mu ne ko an mana rafa'ido bal nahnu qawmun masfurun to wannan sukirat akwai masu karantawa kasa da yana karanta da sukirat ma'ana suddat an mana an rufe mana ido ne ko kuma suka gara sukirat sukirat muhaffafa ma'anar shi suhirat an an mana an mana sihi ya kan wani fassara wata sai zama suna nufin an rufe idan mu wannan kuma yana nufin an mana sihiri a idan ومن هذا الاختلاف في الإعراب أو كما سابانا لإرابي وتعاية ترد لإرابي في الآية كما ينزل فضل الله ليشي أو ذن فضل الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ذو قرشان آية سيما لم يسكي ساباني اختلفوا في والراسخون fakila wasu suka ce aqafu nasaqin ala lafzil dalala sai ba ma'anar shi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa illa ar-rasikhun ba wanda ya san fassara Qur'ani fassara ta daidai sai Allah sai kuma abinda Allah ya sanar shi da malamai da suke kafin sun tsayu a ilimi wasu kuma suka ce a sabon zance ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tsantsan fassara Qur'ani sai Allah sai a sabon magana ce والراسخون في العلم يقولون آمنا به malamai da suka tsaya ilimi ko da abin da basu gane ba za su ce mun imani da shi kaga wannan abin nan ya ya ya ya zo da da irabi wanda ba irin wancan ba a tafi bane yanzu wannan shi magana ce istirafi ne mutu zai da khabari qaulu ta'ala yaqulna amanna bihi shine shine ainihin jumla khabariyya kenan fa al-qawl al-awwal inna ar-rasikhina ya'lamuna ta'wila aqal ala al-qawl al-awwal والقول الثاني لا يعلمون إذن يؤمنون به أقولنا سببه لإرادي لكوي لإرادي لي ونقوم على إسلام وهمين كما يدعى وصف فسر قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها الله يشاء لبنوك سنيا كأوكا كسكا أسكندري جلوان من كل تقدوة هلتا زوجين اثنين aure ɗaya wa ahalaka wa ahala baitika ne ko ko fi'ili ne wa ahalaka sai Allah ya halakar to na farko shi ne asali ai ihmil fiha min kullin sunayn sunayn sunayn wa min fiha ahalak mutanen gidanka ba mutum zaka dauka ba dukansu zaka dauka in banda wanda aka ce a cire to sai wasu masu fassara suka dauka a ai magana tana cewa ne daga iya wannan abu ne dauka wa ahalaka sai Allah ya halakar da sauran a wannan wahami ne ba ahalaka ne na fi'ili ba a wa ahal ahal mutanen gidanka da kafin na zamiri kalmomi ne guda biyu a hade shine tafsiri raji yanzu kaga irin wannan kuma ko wacce aka fassara ayat za ta dauka kullum min fiya min kullum da zai sai wa halaka illa man sabaka alaihi qawl sai Allah ya halaka da kowa in banda wanda Allah ya ya ya togace ka ce dauka wannan fasara amma fasara ce marjuhiya in ka tsaya kalla da kyau to eh irin wannan yana iya faruwa da malamai su samu irin wannan rafkanuwa kuma kamantun su wa min al-asbab ha ila yau daga cikin su ikhtilafu al-ikhtilaf ihtimalul lafzi akthar min ma'ana kalmushtarakin lugawi akwai kalmomi wanda ake ce musu almushtarakul lugawi wato kalma daya wata ke da daukan ma'ana fiye da daya fa inna ba'd al-kalimati laha akthar min ma'anan fil lughati kalafzi qaswara alladhi yutlaqu 'ala ar-rami wa 'ala al-asad aka ce farrat min qaswara tana gudunma qaswara qaswara zaki qaswara wanda yake farauta mafarauci mai rike da kibiya walabdun nikah hakanan a a lafazin annika allazi yudlaku ala al-aqd wa al-wati yana iya daukan hukuncin daura auren siga ana ce mata nikah sannan a abin nan wato a mai sunan shi shi kanshi tata din azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya aura sai mazinaciya ko kafira hukum mazinaci ai baya yin zina baya takan wata sai mazinaciya ko kafira duka kwanan fasara layin kiwo din nan shin aure ne ko ko kwanciyar saboda lafazi ne wanda yake mushtarak shi lafazin annika na iya daukan wannan na iya daukan wancan haka nan kalalin dauko haka nan walabul qur da muka kwatanta shi da su والمطلقات تربت الله سي ثلاثه قروء mata masu wanda aka sake suna idda za su jira salatata qur'in qur'i uku to sai ya zama qur'i uku jini uku za su jira ko tsarki uku an saki mace tana cikin tsarki ake sakin mace to za ta kirga ne yanzu tsarki haila tsarki haila tsarki kaga tsarki uku kenan sai zama haila biyu da tsarki uku ko ko za ta bari za ta bari ne sallah ka sake ta a tsarki sai ta yi haila tsarki ta yi ɗaya kenan haila tsarki ta yi biyu haila tsarki ta yi uku shin tsarki uku za ta yi ko haila uku sau da yana tasiri wajen kome da kuma in ta yi misali mijin ya mutu gado ko rashin gado shin za ta bari ne ta ta yi jini ta kirga jini ta sake ji ta kirga jini ta sake kirga jini ko ko wannan tsarkin da ke cikin ta kirga da shi da wani tsarkin da wani wata cikin sabai akwai wannan sabani يطلق على الحيض وعلى الطهور وكذا وهناك اسباب اخرى غير ذلك akwai sabbin da dama waɗanda ba waɗannan ba wani zai ga cewa wannan umumi ne wani kuma ya ga akwai mukhassas kama abu da fara tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Huzaifa akan batun itikafi Abdullahi dan Mas'ud ya a masallacin shi a Kufa mutane suna itikafi Huzaifa ya ce tashi su bari ba a itikafi a nan shi saboda me yace saboda ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la atikafa illa fil masajid thalatha duk da haka an ce mai annabi ne faɗa amma bai fahimci annabi na nufin haka bane sai ya ce la'allan nasa qad hafizu wa nasita kai ko zai fa akwai abin da mutane suka rike wanda kai baka rike ba wannan hadisin na nufin kawai itikafi mafi falala shi ne a can amma shi a ganin shi ko wani itikafi a duk inda ya ga dama saboda ai qur'ani ya yi talakin al-masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kaga tun cikin sahabbai suke da wannan sabanin Aisha tana ganin ma kowane masallaci ko ba a sallar Juma'a in dai akwai da mai rati za ka yi zama cika je ita kashi kake. Kawai in dai Juma'a ba ta kewayo cikin ibadar bai. So suna irin wannan sabanin game da alfar waɗanda suke mushtaraka ko suke da faɗin ma'ana. Ya rage sai an tantance a ilmance wane ne yake da magana mafi rajiha ko mafi ƙarfin hujja. yace min al-mu'allafat al-mufida allati tastafidu min hal mufassir an-najm fi bab al-ikhtilaf fi tafsir asbabi wa anwa'i risalatan jami'iyatan al-ula ikhtilaf mufassir asbabuhu wa atharuhu daga cikin littafai za su maka amfani kwarai a wannan fannin sanin sabanin malamai da hikimar da ke tsakankani da sauransu akwai wasu thesis guda biyu da aka rubuta na jami'a wato kundin bincike ne ba littafi ne da asali aka yi shi da littafi amma duka akwai su zaka iya samun su akwai ikhtilafin mufassirina asbabuhu wa atharuhu na Dr. Sa'ud ibn Abdullah al-Farisa ko kuma wasaniya asbabu ikhtilafin mufassirin na Dr. Muhammad ibn Abdurrahman Ash-Shaykh duk da fare samu zaka iya rawo zaka same su to wannan kenan ta bangaren wato ka dinga mulahazantan sabani da malamai suka yi wajen fassara wasu ainihin wato kalmomi ko jumloli wanda me ya jawo suka yi sabani sannan al-ijma da tafsir da in kana al-ijma fi fiqi hadiya bi inayati al-ulama fa allafu fihi ifradan wa dammanu shay'an min kutubi yace ijma'i a cikin fiqh ya samu gata wanda malamai sun rubuce-rubuce akwai littafin ijma'i kamar al-ausat na mundiri da makamantansu wanda kai za ka kara maganganu ne da malamai suka yi ijimai a kansu to ya samu wannan gatar amai da tafai ɗaiɗaiwa kuma amai da tafai waɗanda suke a cikin wasu bayanai a sako su fa inal ijma' fi tafsir lam takul lahu hadhihi ilaya a tafsiri ba samu wannan gatan ba wa za la ya'ni adamu ihtimamil mufassirin bi hadha al-janib wa idan ba su kula da shi ba bal tajidu minhum man yakin ijma'a fi ba'd fi ma'ana ba'd al-ayat akwai ne kawo ijma'i wasu ayoyi lakin hadha la zala mabsusan fi tafasirihim lam yustakhraj ba'd al-ijma' fi urf al-usuliyyin ittifaq mujtahid hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukm shari'i abin da yake cewa ijma'i shine malamai gogaggu manyan malaman wani zamani bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hada akan wata mas'ala hukuncin shari'a ce hukuncin shi kaza ne shine ijma'i والمراد به هنا إجماع المفسرين ممن يعتبر في التفسير بقولهم على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله sahabu akan wata ma'ana daga cikin ma'anonin ainihin wato da aka kawo su hada kan cewa kaza shine daidai wa ijma'u hujjatun huwa al-asl al-thalith fi usul shari'a kamar da muka sani wa tadhharu fa'idatu hadha al-ijma' fa'idatu jam'i ma ajma'a alayhi al-fasl wa alayhi al-mayt sana haka zai taimake ka ta farko hamlu kalamillahi ta'ala ala launin min asahi alwan tafsir kaga baka wannan ijma'i zai zama shi ne abu mafi inganci sai ka fassara da shi wa aqwaha thubutan an ta'rifa ijma'at almufassirin fala fala tastari ala munaqabatiha kasancewa kaza ijma'i kar ka yi gangancin ka ce bari ka saba da ne ijma'i al misali yanzu batu akan ganin wata da Allah ya ce kamar shahida minkum shahara falyasum duk malaman musulunci sun ijma'i akan cewa ganin nan na ido ake magana ma'ana sai wani cikin musulmai ya gani da ido ba gani na lissafi kawai ba to wannan ijma'i yana da hadari wani zai ce bai yadda ba domin ba a yana daga cikin alamar bata fita daga cikin ijma'i malaman musulunci mas'alatu kaifa nasulu ila ijma'atin mufassirin ta yaya zaka gane cewa kaza akwai ijma'i akan sa an haɗu akai لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان وكلاهما يعتمد على الاستقراء الاستقراء shine yawan karatu kana shiga kana fita ka saba da karatun littafin malamai to anan zaka ga bayani akan ijma'i ta hanyoyi guda biyu na daya an yi musta'adul muhaqqiqina ala hikayatil ijma' wani malamin muhaqqiqi kaji ya hakaito yace wannan an yi ijma'i akai kabul jarir wa ibn atiya wa ghayrihima wannan su ko su وحكم في مسألة مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال الثالثين له قد سنشي وانا مقالة إجماعي أجمع العلماء على كذا تصبو دا يوان كراتنسو دا سكي سنكرن تمغنغنن نقبا دا سوشين اسكي باك الأبادي ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود المخالف abin da ke kanka idan kai bincike ne na kwakwaf to shine sai ka bincika don ka samu ka tabbatar da cewa babu wanda ya sa'a wa wannan ijma'i wa za la yakunu illa bil istiqra'i kadhalika ko bai yiwa sai kai ka yawaita karatu na biyu ya zama baka samu wani ya nassanta ba amma kai da kanka an tastaqri'a tastaqri'a aqwal al-mufassirin kai ne zaka bibi maganganun wa tastanbita al-ijma' min aqwali da kashi duka yadda cewa to ba wanda ya saba a cikin su idza lam yakun bainahum khilafun fil aya in ka tarar da cewa babu wanda ya saba game da aya yana kullu mufassirin nazar ila shay'in fi sirati ghayr alladhi ghayr shay'in alladhi nazar ila akhar fa fa abara sai zaka dan ka samu cewa kowanne mai tafsiri ya kalla nashi tafarkin na wannan magana ya faɗe ta ba tare da ya san ta wani ba sai kuma duk suka zama iri ɗaya kai ne ka tattara tafsiran ka ta karantawa sai ga maganganun su iri ɗaya wani ma bai san da ta wani ba amma duka magana su zo iri ɗaya amsatul ijma fi tafsir ga misalin abubuwan da wato malamai suka yi ijma'i a kansu a tafsiri na ɗaya tafsirul lafzil yaqin bil maut da aka ce wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka mai al yaqin malamai sun ce sun ijma'i akan cewa mutuwa ne sabanin abin da suka kawo daga baya cewa wai ka buta wa Allah haka ji a ranka kana cewa kana yi yadda ya kamata shi ka dira wannan kaga bata ce fi qawli wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin kaga ayata ke fasara wata take kunna nukadhibu bi yawmiddin suka ce kafirai suka ce sun kasance suna ayyata ranar sakamako hatta atana al-yaqin har muka ganshi karara ibn qayyim yake faɗa a cikin madarijus salikina fi manazilin iyaka na abu da iyaka na sai yake cewa wal yaqinu hauna huwa al maut bi ijma'i ahli tafsir to kaga ya hakaito mana ke wa fi sahihi fi qissati maut usman ibn mad'un radiyallahu anhu ya zo a cikin littafin as-sahih na imam bukhari qissar mutuwar sahabin nan usman dan mad'un Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce amma usmanu faqad ja'ahu al yaqin min rabbih aini mawdu wa masu shi kagar shi usmanu to ayyaki ne ya zo mishi daga Allah wato mutuwa kenan haka ijma'i ne cewa an yaqini anan wajen ma'anar shi mutuwa sai kuma tafsiru lafzul bushra bil janna fi qawli ta'ala malami sun ijma'i akan cewa lafzul bushra da aka ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah wannan ana nufin aljanna ne قال ابن عطية أما البشرى في الآخرة فهي الجنة قولا واحدا لهم البشرى في الحياة الدنيا suna da bishara a duniya wa fil akhirah a lahira kuma sai zama wannan bishara a lahira ita ce aljanna ibnu atiya yace qaulan wahida sannan as-sayyi'a ita kuma aka fasarta da shirk wajen faɗin Allah bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalid Allah ya ce eh wanda ya mummunan aiki kuma aikin shi mummuna ya kewaye shi wannan dan wuta ne har abada ragan ka ce kowane mummunan aiki zai zama ka tafi akan tabbatar masu laifi musulmai a wuce kenan sai ya ce qala al-wahidi rahimahullah wa ijma'u ala tafsir anna sayyi'ata ha huna ash-shirk shirka ake ne وتجر الإشارة إلى أن ذكر الإجماع من بعض الفصل يحتاج إلى تحقيق تحقق وتثبت akwai malaman da suka saurara suka ce an yi ijma'i ba a saurin yadda akwai malaman sun gaskawa ba da ijma'i daga cikin su akwai imamu nawawi Allah ya gafarta mishi imamu nawawi yana yawan cewa an yi ijma'i akan kaza da tafan shi amma in ka bincika za ka tarda akwai mukhalif ba wai ƙarya yake yi ba hashahu amma yawanci yana itlaqin lafazin ijma'in ne kawai ba da irin asalin ma'anarsa ta islahi ba wani lokaci kamar ittifaqi yake yi malaman mazhabi na shafi'iyya sun tafi akai to da in kana so ka haka kin ijma'i sai ka tantance ta yi akwai mukhalif yace wa illa qad yatamilu al-fasl ala qawli man yaqulu bil ijma' wa yatabayyan lahu ba'da tasabbut anna adadan min al-fasl laqad khalafa fi hadhihi da'wa sai daga baya sai ka tara shi wasu sun saba ba kowa ne ke fara haka Allah shi ta amin to sai ma da ya ci gaba da cewa almabasul khalis dauru ma'arifatul qawaid tafsiriyya wa tarjihiyya fil bayan fasl wannan shine wato bangaren karshe na makala sanin waɗannan ka'idoji da aka yi ta'arifi da sanin abubuwa da suke da alaka da ulumul tafsir din nan wani irin amfani za su yi maka wajen samun nagartaccen nasara a tafsirinka yace قد ذكرت تعريف قواعد التفسير والتمهيد أما القواعد الترجيحية فالمراد بها الضوابط والأمور الأغلبية التي يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلف المختلفة في تفسير كتاب الله. أتم بأي مجانا أكن تفسير. وسي بنغري نبي شيني ترجيح. yake ne tarjihi shine karkata zuwa ga wani zance a barwani wannan abin da yake nufi shine a samu wasu ka'idoji da wasu ababe da suke nuna cewa magana kaza ta fi ƙarfin hujja fiye da magana kaza wannan wannan shi tarjihi wa aktar bi dhikri qa'idatayn faqat wahidatun minha fil qawaid tafsiriyya wal ukhra fil qawaid tarjihiyya yace za mu ci guda biyu kai akwai qa'idar da amma game da qawaid tafsir dai kuma game da qawaid tarjih ta qawaid tafsir din ita ce a a tanawwu qira'at bi manzilati ta'addud al ayat qa'idar ce abin suke kawowa nau'antuwar wato a ƙira'a to kamar nau'antuwar ayoyi ne kamar an ƙara aya ɗaya ne a wajen abinda yake nufi shine kowace ƙira'a tana tana zaman kanta ne ba substitute bace da haka za ta ƙara wani ilimi ne da wata fassara wadda waccan babu ita ce al-maqsud min hadhihi al-qa'ida annahu in kana li kulli qira'atin ma'anan yughayyiru ma'ana al-qira'ati al-ukhra huwa mawdhi' wahid in ya zama kowace kalma a wurin tana da ma'ana sabanin dayar kuma a wuri ɗaya suke walam yakun ijtima'uha fi shay'in wahid ijtima'uha fi shay'in wahid ba da kan wuri da aka ba dai bal yatafiqan min wajhin akhar la yaqtadi at-tabat amma za su halitta wani wuri wanda ba sa wajunan su kishiya fa huma bi manzilatil ayati kuma ayati qala shaykh rahimahullah واعلم اولا ان القراءتين اذا ظهر تعارضهما في ايه واحده لهما حكم الايتين كما هو معروف عند العلماء yace idan ayi guda biyu suka zo to da kira daban-daban ana musu kallon aya ne guda biyu ba kwaya ba kamar mene kamar bal ajibta wa yaskharu wasu na kanta da bal ajibtu wa yaskharu yanzu kowace zaman kanta ke zaman bal ajibta a'a ha kayi mamaki wa yaskharu bal ajibtu Allah din kenan da kanshi sirrati ala ta'i yakunu min fi'lillah wa qira'atu ajibta bil fati ala ta'i yakunu zalika raja ila nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ayar guda ɗaya ce amma tana tafsiri guda biyu kamar ka ce aya biyu ce a wurin kamar an faɗi wannan a sake faɗin wancan wannan ƙa'ida ce a tafsiri cewa ayoyi aya ta zo da kira fiye da ɗaya kamar aya biyu ce ƙa'ida ta biyu ita ce kullu tafsirin harafin qur'ana aw sunna aw ijma fa huwa rabb duk wata fasara da mutum zai saba wa qur'ani ko ta saba wa sunna ko ta saba wa ijma'i to abin tunkudewa ce shine kamar wancan wa abu da rabbaka hatta ya ce ne ki ya ce ka ki to ana ana wurgi da ita ba a karba a sufaye suna da irin wannan fasarori da dama wanda suke abun watsi وهذه من القواعد المتفق متفق عليها بين السلف بين سلف الامه wannan kaida an ittifaki akan ta ووجه كونها ترجيحية من وجهين تيا أكي كركتا إزوا غريتا تفسك بيو الأول رد الأقوال الموسومة بمعرض القرآن أو السنة أو الجماعة دزن شن دي سابع القرآن يقصنا كو إجماعي سيئي وإلش هذا أن كركتا إزوا غريتا نبي حسب الصواب فيما أدى الأقوال المردودة sannan ana iyakanta cewa abin da yake daidai shine abin da yake cikin maganganun da ba waɗannan da aka tunkuɗe ba على تفاوت بينها كنا قوسنا الزجتين في القوة والضعف وقد اكتمل هذه القاعدة غير واحد من الأئمة كابن البر والشاطبي وغيرهم ما لم يسمع يوم فدوا لنا قاعدة كما أن ذاك متى مثال على القاعدة وصفهم الجبارين بأوصاف تخالف النصوص الشرعية صفنت واتو الجبارين da siffofi waɗanda suka saba wa abin da shari'a ta fara wa kan aula bin kasirin fi tafsiri في تفسير بعد بعد ما ذكروا في تفسير بعد ذكره بعد المفسرين ورد عليهم بقوله وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل yace malamai da dama na tafsiri a nan wajen sun kawo kissoshi na banu Isra'ila wa fi azamati khalqi ha'ula'il jabbari da aka ce za ba tsashtin ba tsashtin jabbari to sai suka kawo wasu labarai da yawa da yawa masu mamaki wa annahu kana fihi waju ibnu unuq binti adam cewa a cikin sako ne iwaja wanda yake da dan gidan unku igiya annabi adam alayhi salam wa annahu kana tuluhu salata alafin zira'i yana da tsawon zira'i dubu uku wa samaniya ce wa salatashin wa salatin zira'a da kuma wato 3,333 ya ce wa salasuna zira'a wa sulusun zira'i da kuma zira'in shi talatin da ɗan kaɗan tarihin hisab wannan irin dogon lissafi ibn kasirin sai ya ishara ya ce wasu suna cewa ga wahaba shi'un yastahi min zikirin iska hayanin da ke ibn kasir ibn kasir ke cewa wannan abu akwai kunya ma ka ambaci shi a cikin ilimi sun mago mukhalifu lima sabata fi sayi annan nusulun sallam inna allah ta'ala khalaqa adama tuluhu sittuna zira'a lam summa lam yazal khalqu yanqusu hatta al'am to sun ce da uku da wala to adam din ma gaba ɗaya ba mutane an halitta shi ne a cikin zira'a na sittin kaga kuma an ce tun daga lokacin shirin ruwa ake ciki a gona ya saba wa zahirin wannan hadisin da aka sai a wani gidishi kaga shi sa ta furwa ka dole ka san hadisi ka san tarihi sai ce tun makan zakar wannan hazar rajula kana kafir sun ce kuma shi wanda dan kafiri ne wannan kana waladun waladun zinniyati a dan dan wata karuwa ne annahu tana amiru kubis safina ya ki hawa jirgin ruwa wa anna tufanan lam yasil ila rubati amma ruwan tufa da bai wuce ƙaunar shi wala karibun waftira wannan zuki ta bata ci fa inna allaha zakara anna ruhan adda ala ali abdi bil kafir kuma Allah ya bace cewa an nuhu yayi wa kafirin tuniyar nan hubba addu'a da yake cewa qala rabbi nuhu qala nuhu rabbi la tazar al abdi bil kafir diyara innaka in tadawu zarshi ya Allah ka kaba kafirai duk wani abu da su tsoro shi karka musu da kuma Allah yake fa an je lahu wa ma abu fil fulki al mashhur sannan muka tsiratar da shi da shi da ke da shi fil fulki a cikin wannan jirgin ruwa al mashhur wanda aka yi mishi overload aka cika shi sun ba gargana ba adu lil baqina sannan sauran kuma da muka halaka su in akwai wani iwa da a ciki yana cikin baqina din a halaka shi قال تعالى قل لا أعصم اليوم من أمر الله رحمة إلا الله إلا من رحم إلا من رحم Allah ya ce wa annabi Nuhu ya ba annabi da wannan ya ce mace shi babu wanda zai tsare ka yau in ba Allah ba ka zo mu shi shi kuma yana cewa a shi ya ga wani tun da ya sahala bai wannan mutu ko wai za ka na ibnu Nuhu ya kafir da ya ni zama dan gida da Nuhu kafirin nan ya nade fa kaifa yabqa alwajh ya za a ce iwaji ya saura shi wancan ya nade ko kafin wani zin zaniyati kuma kafiri ne ma dan zina hada la yasugu fi aqlin wala shar'i mun kace ne ce wannan ba zai yi a hankali ba ko a ilimi thumma fi wujud rajulin yuqal lahu iwaju ibnu unq nazaru wallahu a'lam yace dama wannan mutumin da ake cewa ga irin shi ga irin shi zai dawo lokaci kaza yace to wannan akwai abin tattaunawa akwai bincike akai Allah shine mafi sani ga ibnu simiya ibnu kasirin ya ga ta zai zuwa ga cewa ba madin bane ke abin ba ba ne ba sunan shi yau ba na gida da bulun ba ta bayan wannan doguwar zola da ya zama sai ke fitar da sakamako ya ce shi a ƙarshen abin da yake ambata ya ce wannan bayanai da aka yi anan suna nuna mana cewa lallai akwai tilasti a kan mu mu ɗalibai da almajirai da masu karatu mai ƙoƙari mu san usulun tafsir da ƙa'idojinsa sannan mun ji cewa an samu jinkiri wajen da tafai da suka fito game da wannan fanni kuma mun ji cewa sanin ƙa'idoji yana da tasiri wajen najahi na ainihin abin da za mu dinga faɗa kuma na rubutawa sannan marubucin tafsiri yana da buƙata ya zama yana da ƙwarewa wajen iya mai da zantuka zuwa ga inda ya dace da su da kuma iya ɗaukan su a inda dace ya ɗauka sannan ya kamata cibiyoyin ilimi da wuraren bincike da masu karantarwa su ba da muhimmanci wajen nakara mutane ilimi ingantacce domin samar da ainihin abin da yake zai haifa mana ɗame wannan a taƙaice kenan kwarai na bi mana ita ne a gurguje wannan domin ita ce muƙaddima za mu zo insha Allah a darasi na gaba ka shiga wasu makalatin wanda ba wannan ba dama mun ce za mu ƙara yin awa ɗaya kuma ga sha alhamdulillah a cikin awa ɗaya ɗin mun gama insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah